الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu wani littafin sifirsu amalil qulub wanda insha Allah za mu tashi a farko farkon shafi na 184 ci gaba da kawo ayoyi da shi malamin Allah saka masa yayi da suke karantar da mu ko fuskantar da musulmai mominai baki daya cewa su kyautata tunani a cikin ayoyin Allah ayoyi na littafi da kuma ayoyi na halitta mana abin da ke jan hankali ya nuna girman Allah ya nuna yawan saninsa da gwanintarsa abin da zai karawa bawa sakankancewa cikin yaƙini cewa Allah kaɗai shine mai cancantar bauta to mun karanta aya ɗaya cikin ayoyin za mu tashi kan aya ta biyu ne wa Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب للي cikin halittar sammai da ƙasa Allah madaukakin sarki da mashi'arsa da gwanintarsa ya halitta sammai bakwai wanda shi kaɗai ne ya san girman su da ƙasaitarsu kamar yadda ya ƙasai su ma bakwai الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن Allah shi ya halicci sammai bakwai ƙasa ma ya yi halitta wato ƙasai bakwai kamar samman to lalle cikin halittar sammai da ƙasai wahti lafin laili wa nahar da sassaɓawar dare da yini wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya zo wannan ya tafi a haka kowa ya zo ya tadda rayuwar kuma haka kowa zai tafi ya barta har sai mudun lokaci da Allah ya yanke ma wannan rayuwa ta duniya ya ƙare tukuna za a daina yin haka gama akwai lokacin da wato za a daina haka ɗin ranar tashin kiyama za a canza fasalin ya zama ba da tafiyar rana da wata ba ne lokaci zai gudana wani tsarin ne daban da wamamme amma dai har zuwa ranar tashin kiyama haka abin yake kuma wani lokaci dare ya tsawaita yini ya gajarta wani lokaci kuma yinin ya gajarta dare ma'ana dare ya gajarta yini ya tsawaita haka suna sassabawa to waɗannan abubuwa ne masu jan hankali ma'ana ayat abubuwa da suke jan hankali masu nusarwa amma ga suwa da ulil albab ga ma'abuta hankula allib shine lafiyayyen hankali mutane suna da ko duk inda ba wanda yake da taɓin hankali ba ko yana da hankali hankali ga magarin hankali kama a nan al'albab ko allib shi ne lafiyayyen hankali wani hankali bai wuce hankalin dabara da wayo bukatu na gangar jiki ba kawai da maslahohin rayuwa to wani yana da hankali amma hankali ne ga magari kawai wanda wato bai da zarfi kuma bai da nisa kuma bai da wato inganci hankalin da babu basira a cikinsa to ma'abuta hankula lafiyayyun hankula suna wato hattara da halittun sama da ƙasa da sassaɓawar dare da yini suna gane girman Allah da kaɗai ta kasa a ciki kuma wane yana ƙara musu imani Allah samu a ciki Allah ta'ala sai siffanta su Allah zai ne ya zukuru na Allah kiyaman wa ƙo'odan wa ala junubihim wa ya tafakkaru na fi halƙi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar su ne waɗanda suke ambatan Allah suna tsaye-tsaye ko suna zazzaune har ma suna kwance a bisa haƙurƙuransu ko da mutum yana kwance a bisa haƙurƙuransa a kwiɓinsa zai ambaci Allah wasu sun fassara iya ko a yi ta a zaune idan lafiyar ta gaza har ma a yi ta a kwancen in ta kama duk yana ciki kamar da kuma ake zikirori ko waɗanne da addu'o'i ko ana tsaye ko ana zaune ko ana kwancan duka wai tafakkaro na fi kalƙi samawati wal'ard kuma suna zurfafa tunani game da halittar samai da ƙasa gwargwadon abinda mutane suke iya gani kuma suka nazarta a ilmance abinda ya shafi sammai da ƙasai ya ishe su aya in ba haka ba ai dan abinda mutum yake gani ko ya sani bai wuce digo ba a cikin teku in aka duba girman sammai da faɗinsu in ce dai iya kakka ka daga kanka ne sama yayin da idanka ya mutu ya koɗe ya dawo su marji albasara karratai yankalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir idan zai dawo yana mai gajiyawa ba yadda ba inda zaka gani idan ka karfin idan ka ba zai hango maka koda karshen sama wato ma'ana farkon sama ta farko ba wannan sararin daga nan inda muke doron ƙasa zuwa inda ginin sama ta farko yake ba za mu iya hango shi ba to kaga abinda muke gani na sammai da ƙasai kaɗan ne daga abin da yake haƙiƙa ya zama akwai shi haka ma abin da muke sani kaɗan ne to amma ko shi ɗin ma masu hankula lafiyayyen hankula suna ganin aya a ciki suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma halatta haza batilan lalle baka halitta wannan halitta ba halittar sama wanda abinda kadan daga min musu zai gani akwai taurari akwai rana da wata iska da take saukowa ruwan sama abubuwa iri-iri ga sunan ƙasa kuma ga ta nan doranta wato sassanta duwatsu da ke kanta tsirrai koguna da tekuna da abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya ajiye gwargwadon abinda mutum ke iya gani to baka halitta waɗannan abubuwa ainihin haka nan ba tare da manufa ba shine mana baɗil ba haka kawai ka halitta su kaman wasa ba amma khalaqna as-samaa'a wal arda wa bainahuma badilan zalika zannu allazina kafaru wa allazina kafaru minan nar ba mu halitta sama da ƙasa ba kawai dan wasa a halitta su kuran ba tare da manufa ba Allah ya halitta su dan ya nuna girman girman sa da hikimarsa da kuma cewa shi ya cancanta da bauta shi zai ba da umarni abi da dai sauran wa'ansu komin da shi kadai ya san gayarsu ka halitta su ne bisa manufa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka a barin wato shirkanta ka da waninka ko kuma a ce ka yi halitta don wasa ka halitta na halittun amma ba bisa wata manufa ba game da su kafiran suke rayawa ko suke zato ko suke ainihin furtawa ma falasifa masana falsafa waɗanda ake tarihin su a duniya waɗanda suka yi lokacin su a jahiliya da daɗiya tun ma kafin jahiliyar larabawa ta kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su aristo irin su socrates da makamantansu wasu tun zamanin annabi Musa wasu ma kafin nan duk abin da suke faɗa shi ne cewa Allah ya wa'ana halittun amma ba wa bisa manufa ba katsahan kawai haka nan ya halitta su ya sake su sasakai har ɗan adam ɗin ma Allah ya halitta shi ne a haka kuma ya bar shi ya rayu a haka karkarinta dan adam ya nemi bukatunsa ubangi ya biya masa amma ubangi bai da wani abu da yake nufin bayi da shi cewa su kadaita shi zuwa masa kaza kaza to abin da yi da suke faɗa kenan kasancewa sun kafircewa duk abin da Allah ta'ala ya saukarwa manzanni to wannan shi yasa suka bata tamamu manai waɗanda suke hattara suke lura da abinda Allah ta'ala ya halitta din kuma suka samu shiryarwa ta littattafan Allah ta hanyar wahayi to sun sun fahimci cewa Allah ya yi halitta ba don bukata ba amma don hikima da hikima akwai bambanci tsakanin a ce ya yi halitta ne don biyan wata bukata da kuma ya yi halitta don wata hikima hikimar bayyana kadaitakarsa da izzarsa da saninsa da gwanintarsa da kaza da kaza wannan akwai ta amma cewa ya yi halitta ne don halitta ta taimake shi ko yana da bukatar ta babu wannan wallahun gani wa antumul fukara Allah shi ne mawadaci ko ne mabukata kuma bauta da ɗaɗi da bayi za su yi amfani zai koma ne gare su amma dai ya yi halitta ne don ya nuna kaɗaita kasa da cancanta sa da bauta ta suna cewa tsarki ya tabbata gare ka muna roƙonka ka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhazaytahu wa ma lizalimin min ansar rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nar lalle wanda duk ka shigar da shi wutar jahannama faqad akhzaita wuta hakika ka kunyata shi kuma ka kaskantar da shi ya kunyata kuma ya sha kaskanci manya-manyan masu mulki na duniya manya-manyan masu wadata na duniya manya-manyan masana ilmummukan duniya manya-manyan waɗanda suka ji daɗi suka more a duniya suka yi sakalcinsu yadda suka ga dama daga cikin kafirai to babu shakka su ne za a dulmaya a cikin wutar jahannama su sha wannan zilla irin jiji da kai da ɗaukaka da suka nuna ko kuma suka ɗauka suna da ita a duniya to Allah ta'ala zai kwace wannan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wancan gida na lahira mun sanya shi ne ko za mu sanya shi ne ga waɗanda ba sa nufin wato barna a cikin duniya wato girman kai da ɗaukaka a duniya ko barna ƙarshen na masu tsoron Allah ne kawai to haga a duniya ne istidraji Allah ya ba su wannan to amma za su sha wannan kaskancin wa ma lizalimin min ansar kuma azzalimai ba su da wanda zai taimake su duk wanda ya shiga jahannama ya gama shan zilla kuma wanda ya shiga jahannama da kafirci har abada ne ko ba haka ba faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka nesanta shi a barin wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya rabauta man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima eh wanda Allah ya juyar da shi a barin wutar jahannama to faqad rahima ai Allah ya ji kansa kenan Allah sa mu a ciki to babbar addu'a kenan to kaga anan Allah ya ambata mana wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard to lalle fikra tunanin to babban aiki ne na mominai kuma shi ne ke nuna suna da lafiyayyun hankula mutum ya yi tunani game da ayoyin Allah da yake gani wato su ƙara masa sanin Allah su ƙara masa imani waka ayi min ayatin fi samawati wal ard yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun wato ayoyi da yawa na sama da ƙasa suna tabi suna gani amma kuma ba sa damuwa da wani ba sa tunanin komai aka yi wato kafirai kenan to mummune ba haka suke ba daga in tunanin mutum duka da irin zurfin saninsa da yawan tunaninsa da hangen nesansa in bai wuce ganowa da kirkirowa waɗansu asbab asbabun rahati duniyawiyya ko a takaddun almadi wato hutawa ta duniya ko ci gaba na zahirin rayuwa to wannan bai zama min ulil albab ba bai zamin ulil albab ba sai wanda tunaninsa ya zarce zuwa ga gano azama da girman wanda ya hore wa'annan ne kasan su kafirai da suka bijire da sauran falasifa za su zurfafa tunani su kirkiro wannan su gano wannan amma madadin wannan ɗin ya jagorance su kuma ya zuwa ga gane girma da buwaya da hikima da kaɗaitakar wanda ya hore wannan ya halitta ya bayar to sai su tsaya a iyakar abin da suka cimmawa na duniya har ma sai wannan ya sa su dinga tinƙaho da cewa ai su ne waɗansu yanzu har ma daga cikin akwai masu cika baki da cewa ai a da ne lokacin da mutane ba su da ilimi ba kimiyya ba fasaha ba kaza ba ci gaban duniya mutane suka damu da wata aƙida ko wani tauhidi ko damuwa da ubangiji cewa shine ka amma dan adam ya bunƙasa ya ƙasaita yanzu iliminsa ya tumbatsa ya kai kaza da kaza to kaga duka wannan sai nuna ba su da hankali lafiyayye eh tunaninsu da ganinsu da hangensu duka bai wuce iya abin da suke gani a wannan rayuwar ta duniya ba amma shi mumini yana kallon abubuwan waɗannan tarkace duka na duniya wasu abubuwa ne da mai su ya kafa su game da ajiye ɗan adam ɗin ma don ya jarrabe shi amma hakikanin al'amura to rayuwa da wamammiya ta lahira tana tafe kuma wanda ya ta'amuli da waɗannan abubuwan na duniya ya fahimce su kuma ya kaɗaita mai su ya bauta masa to shine wanda zai rayuwa mai kyau a lahira Allah samu a ciki wa ƙala ta'ala waɗansu wani siyakin kuma na ayoyi Allah ta'ala ya faɗa soto yunus ke na ayata 24 innama masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nasu wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون yace inna ma masalul hayati duniya ai wato kadai misalin da za a yi wa duniya shine kama in anzalnahu minas sama' to kamar ruwan sama ne da muka sauko da shi daga sama kamar ruwan sama ne muka saukar da shi daga sama faktara da bihi nabatul ard sai tsirran duniya tsirran ƙasa suka gauraya suka cuɗanya suka shigi juna saboda ruwan da ya sauka komai ya tsiro suka ga daji da gonaki da ko'ina ba masakar tsinke ba ma wai diddige ba ko'ina tsiro ne abinda aka shuka ya tsira abinda ba shuka shi ba ya tsoro mai amfani da wanda amfaninsa bai bayyana ga mutane ba yawanci duk ya tsiro mimma ya kulun nasu wal an'am daga abinda mutane suke ci da kuma abinda dabbobi suke ci kulu war'au an'amakum ku ci wani wani kuma ku kiwata dabbobinku ata idza akhazatil ardu zukhrufaha wato da ruwan ya sauka tsirran sun tsira to haka suka kyautatu har sai ƙasa ta ɗauki kwalliyarta adonta duk tsirran sun yi kyau yabanya ta yi kyau bishiyoyi komai da shi ya kama komai ya kyautatu wazayyanat kuma ƙasar wato ta ƙawatu kamar ta zayyanat daidai ke da ta zayyanat wazayyanat kuma ƙasa ta ƙawatu manoma gonakinsu sun yi kyau masu dashe dashensu ya kama ciyayi da suke a dazuzzuka sun yi wa makiyaya kyawu gwanin ban sha'awa kowane gefe da fanni wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha kuma ma'abuta waɗannan gonaki da tsirrai sun samu rinjayen zato ko kamar yaƙini ma cewa suna da iko akan amfana da morar abin da yake shuke ko kuma tsirran suna ganin ai amfanin ya kai ko kuma yana dab da kaiwa lalle za su mori ainihin wato abin da suka shuka ko abin da suka rena na daga tsirrai zatonsu ya rinjaye akan haka to ana haka a ta ha amuruna lailan auna haran to sai wani al'amari namu ya zo wa waɗannan tsaron ya zo ma waɗannan gonakin da suka yi kyawu cikin dare ko cikin yini muka sakowa gonakin sanyi mai tsanani ya ɓata su ya daskarar da su ko kuma wato wata wuta ko wani abu daga cikin ikon Allah wanda ke sawa gonakin su ƙone su lalace wani lokaci ma sai a yi ƙanƙara mai yawa gaba ɗaya ta zabge gaba ɗaya abin ba ba zai zama mai amfani ba ko kuma a yi farin ɗango misali su zo gaba ɗaya su sauka su lalata amfani ko a sako wani sari lamarin ubangi dai kawai wani lajinu da samawa ta ba abu ne guda ɗaya ba abubuwa ne da yawa da suke iya ɓata wato amfanin sai wani al'amari namu na salwanta wannan amfanin sai ya samu gonakin ko dare ko rana waje alnaha hasidan sai muka sanya gonakin suka zama tsaron suka zama gerbabbu hasidan ai mahasudan ai kal mahsud kenan kamar wanda aka girbe eh kallam ta bil amsu kamar ma ba su kasance zaunannu ba a jiya in ka je ka mutun ya je ga gonar tasa sai ga kamar ba ita bace ya zo gewaya jiya ta bashi sha'awa ya dinga lissafi buhu nawa zai samu in ya girba e kudi nawa yake tsammanin samu me zai gina me zai aura me yayi kaza wani jin dadin zai kasan adam da wato buri mai yawa da ya hango irin wannan har ya gama lissafi kasa akwai ma wanda zai lissafi tun daga lokacin shuka ko ma kafin shuka e zan noma hekta kaza kuma akwai fatan samun kaza kuma an samu kaza akwai fatan zai kai misali kudi kaza kuma idan kudi ya kai kaza za a iya yin abu kaza da kaza da kaza da shi har ma kara da kaza to haka duk mutum sai ya saka burin to burin yana da kyau to amma duka a sa shi tare da istisna'i tare da tawakkali kada a yi zumuɗi da yawa to sai lamarin ya zo juya ga baki ɗaya sai aka samu akasi kuma a samu ambaliya misali amruna abin yana da yawa lokaci ɗaya gona tana iya zama ta nuna ba abin da ya rage sai a yanke ko abin gaba ɗaya ruwa ya zo ya yanzu ba wai ruwan ne wato ma'ana aka ta sa'a amfanin ya kai to amma ruwan ya cinye ba ma da za a je a cire saboda ka sai dai ya rube haka a duk yana faruwa to saboda haka sai zama gona kamar ba ita ba jiya kazalika nufassilul ayat to kamar haka muke bayanin ayo dalla dalla dake dake da kaumin ya tafakkaruna ga mutane da suke tunani to kaga misalin da kenan shine mutane suna renan duniya su gina ta su yi dukkanin wani abu zai inganta ta kuma wannan abu ne mai kyau kuma an umarci mutane in ba su gafala ba ko ba haka ba annabi adam alayhi salam kansa ainihin wato a matsayin halifa mai kula da gyara ƙasa aka sauko da shi kuma zuriyarsa an ba ta umarni ta gina duniya ne amma ba a bisa san ranta ba a bisa tsarin mahalicinta mahalicin duniyar kuskuren kenan ba a ce ɗan adam ya zauna haka nan sasakai a ban ƙasa ba a musulunci tun al'ummomin da suka shuɗe har izuwa wani al'umma ta ƙarshe mafi daraja musulunci na umarnin bayi bayan Allah cewa su gina rayuwar duniya kyakkyawar ginawa su kafa mulki amma irin na Allah ko ba haka ba su tsara dokoki irin na Allah su inganta tattalin arziki irin na Allah su kyautata zamantakewa zaman gari zaman ƙasa komai ya zama wanda Allah ya yarda da shi su yaƙi zalunci su duk komai abin da za a yi ya zama irin na Allah abun ƙasa dukiyoyi domin a yi ayyuka na ubangi Allah da wanda Allah yake so a tsarewa kai mutunci a tallafi addinin Allah a tallafi bayi mabukata da sauransu da sauransu wanda duka manzannin Allah da tufan da Allah ya saukar abin da suka zo akan da shi kenan to mutane suna bijirewa wannan tsari su tafi zuwa ga gina duniyar da suke ganin ita yanzu yanzu ne ko ba haka ba sha yanzu magani yanzu mutane haka suke galibi in ba 'yan kaɗan da suka yi imani ba cewa eh ɗan adam khalifa ne a ban ƙasa kuma bawa ne wajibinsa shine ya aiwatar da abin da ubangijinsa ya ɗora masa a cikin arzikin da ba nasa bane ara masa shi akai lokacin ma ara masa shi akai daman ma ara masa ita akai kafin wani lokaci amma an gaya masa cewa gwargwadon yadda ya kyautata wannan zaman na nan ya bi tafarki madaidaici ya abin da yake so to zai sa a cire shi daga nan a ɗage shi ko a ma'ana a ɗauke shi a kai shi rayuwa ta har abada wadda ita mai ita ne kawai ya tsara ta wanda ya fi sanin bukatun ɗan adam duka ya shirya ta har abada in ya je ba wani abu kuma da sake yi ya riga ya tanadi komai allah ya tanada masa komai to sai mafi yawa 'yan adam suka shagaltu da ita wani duniyar da suke kallanta muraran haka suna kalsu to su wancan da ba su gani ba sun barwa waɗanda suka yi imani kawai babu ruwansu da wannan wannan duniya ce za su gina to suna tsammanin in sun gina ta sun gina garuruwa sun gina hanyoyi sun gina kuɗi sun gina tattalin arziki mai ƙarfi sun gina tsarin soja komai duk abin da ka sani a duniya sun inganta kamar duniya za ta dabbata musu aka suke ɗauka to amma kowannensu idan ajalinsa ya cika bayan ya gama inganta da kyautata wato ita wannan rayuwar yana ganin komai ya sukan ya saito ya yi daidai ko ba haka ba bai da matsalar mahalli bai da matsalar abinci bai da matsalar kaza komai ya samu abin da ke sama da bukata sama saboda ka bai da fargaba komai sai a ɗauke shi wanda wani kuma sai a jarabe shi da karɓe abin haka ne ko to ka kenan wannan abu ya kawo gayasa ya iso sanda mutum zai gadara da cewa yanzu ya zama nasa yana da ikon tasarrufe da shi amma Allah ta'ala ya ga dama ko ya ɗauke shi gaba ɗaya sai zama ya bar ma wasu kawai in ya je lahira bai da imani bai da ɗa'a bai da tsoron Allah kaga ya zama babu ba duniyar ba lahirar to kaga wannan hasararsa da rashinsa ya fi wanda ke raye gonakinsa sun ƙone gidajensa sun rushe komai ya zama ɗan gudun hijira ko ba ka ba don wannan zai sha taskon rayuwa zuwa wani lokaci kan Allah ya masa mafita amma ba wuta zai shiga ba ta yi ma ubangiji ya sake ɗago shi har ya gina wata rayuwa da tafi wannan inganci to amma wanda ya mutu ba imani zai dalmu ne cikin azabar Allah har abada to kaga hasarar kenan to kuma duniya gaba ɗayanta ma haka za a rene ta a gina ta a bunƙasa ta yanzu haka nan kafirai sun dukufa wajen gina duniyar ba bisa tsarin Allah ba a bisa tsarin da suke so tsare-tsare iri-iri sun yi nisa a ciki har sun kusa kaiwa makura wallahu alam tamma ran da mai ita ya waiwaice abinsa shi kanan sai a fasa ta kawai zance ya tashi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaifa an'am eh wa sahibu suri qadil taqamal qama sura wanta zalal izna ta ya zan ji daɗi in sake alhali mai busa ƙahon tashin duniya ya sa ƙahon ma a bakinsa jira kawai yake a bashi umarni ya busa ƙahon a tashe ta ga wasu kuma na suna cewa ai duniyar yanzu ma ta fara kamar yanzu ta fara wasu macewa suke ba ta da farko ba ta da ƙarshe da hariyun haka suke suke cewa haka ta ɓullo ba wanda ya ɓullo da ita ko kuma wani abu da ba a san me shi ba wai neta shi ne ya fito da ita kuma haka to kaga haka Allah ta'ala sai ya misalta mana in mutum zai so a ce irin wannan mummuna abu ya same shi to ya shagala da duniya ya bar addini zai sha mamaki haka ne ko? a kaga misalin da aka yi ayar da makaranta a darasin da ya wuce a yi misalin tsohon da ya tsufa gashi yana da gona mai inganci da kaza da kaza da kaza ga yaya kanana karfinsa ya kare kuma kawai ta zo gaba ɗaya adam marata ya zama an bar shi da talauci ga tsufa ga yaya kanana ba madafa ba daɗi wannan haka wanda ya shirka ko riya aikinsa ba zai masa amfani ba sanda bukata ta zo masa mai tsanani ya samu ladin bayi da shi saboda bai imani ko bai ikhlasi ba to haka shi ma wanda ya gina duniya kadai ba bisa tsarin Allah ba ya tafi da rayuwarsa kawai bisa shahohin gangar jiki da sa ran zuciya amma bai bi tsarin Allah ba bai da'a ba to shi ma sanda mutuwarsa ta zo masa ta yi za ta zo masa a lokacin da yake jin ya fi ƙarfin komai to sai zama ya koma wato nukdatus safir ya koma zero bai da komai kaga kaddara babu shiga azaba babu wani abu na fushin Allah a ce za a maida maida mutum ya zama talakan talak bai da komai bayan ya kasaita ai akwai ciwo to ballantana bayan an kwace wannan kuma za a fada cikin takaici da tasko wanda ba mutum bai taba ganin irinsa ba to abin da samu kafirai kenan da suka gina duniya babu addini hatta ga falallin musulmai da suka butulce Allah ya musu baiwa da musulunci amma suka yi sasakai suka shagala sosai sai sun samu nadama mai girma sosai gwargwadon gafalar da suka yi Allah ke yashe mu aya ta gaba Allah ta'ala ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha sun mastawa alal arshi وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wannan ayoyi aya ta uku zuwa ta biyu zuwa ta uku kenan a sautin ra'ad Allah shi ne wanda ya daga sammai mai gairi amadin taraunaha ba tare da waɗansu ginshiƙai da za ku gani ba babu waɗanda za a gani ko waɗanda ba za a gani ba babu ne ga baki ɗaya inna laha imsiku samawati wal ardi an tazula Allah shine kawai yake rike da samai da kasai don kasu gushi da kudurarsa da iradarsa da ce kun su tsaya a yadda suke to hakan suke da waɗannan samman guda bakwai ba wata take hada da yar'uwarta shi ne ma'anar ɗibaƙan inda kamar yadda ake gina bene a duniya ne aka yi su ba za a ce ɗibaƙan sama ta farko kaga ai ba ta haɗe da nan doron ƙasa to kuma an wuce kaurinta da girmanta da gininta to irin wannan sararin za a samu ba abin da ya haɗa ta da kuma ta biyu haka har aje bakwai ɗin ka gani har kuma aje sama da wannan al'arshi kuma wanda yake shi kuma ya haɗe duk waɗannan abubuwan to Allah ya Allah shine wanda ya daga sammai ba tare da wasu ginshikai da za ku gani ba babu ginshikan sansu to wanda ya wannan dan adam zai yana raina lamarinsa in ba dan an jarrabi dan adam da shedan ba daga fala sun mastawa da ƙarshi sannan ya daidaita daidaituwar da ta dace da shi a bisa al'arshi wasu harar shamsa wal kamar ya hori rana da wata suna ta aiki kaiwa da kawowa da rana da wata suke yi babbar aya ce ko ba haka ba wamin ayati hilalu wannan haruwar shamsu wal kamar yana cikin ayoyin allah yini da dare da kuma ranar kanta da wata yadda suke ta tafiya ko da mutane duka suna bacci ba su farka ba in lokacin fitowa rana za ta fito kuma in duk suna cikin harkoki ba sa son rana ta faɗi lokacin faɗi za ta faɗi aikinta kawai take yi tana tafiya yadda Allah ta'ala ya fore ta haka watan shi ma kullun ya jiri da ajalin musamman kowannensu ranar da watan suna gudana suna tafiya har zuwa wani lokaci abin ambatawa shine ranar tashin kiyama ranar ne za su daina aiki daga ranar tashin kiyama babu sauran tafiyar rana da wata amma har zuwa wannan lokaci to suna tafiya haka za su yi ta tafiya babu tsufa babu gazawa babu anin gajiyawa babu kasawa kasan wannan aiko ne na Allah girman da suke da shi da kuma tazarar da suke ratsawa a kullum ko babu wani latti daga yanda suke aiki babu wata rana har abada da za a ce kai yau ranar nan kaga yau da gobe kenan yau da kullun kenan wannan na mutum ne eh karamar halitta ko kuma ajizar halitta ta ce wani kullum daidai wannan lokaci sai ka gan shi ya zo amma ce yau bai zo ba ce yau da gobe kenan to ita yau da gobe baya samun rana ko wata kullum za ta fito ko da ke ko lokacin da ake samun kusufi amma wannan wani abu ne wanda ke nadira shi din ma an ambace shi dan hikima kawai da ake so a nuna shi yasa ake sawa ya faru amma ba wajen ajizanci ko domin Allah ya riga ya saita cewa su tafiyan a yadda ya tsara din ko ba za su fasa haka ba su kasa yudabbirul amra yana tsara al'amari duka tadbir shine tsarawa tsara yadda abuwa za su gudana fassilul ayati yana bayanin ayoyi dalla-dalla dake-dake la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ko kwa samu yaqini da sakankan cewa za cewa za ku game da ubangijinku da mutum ya duba irin waɗannan abubuwan da hikimomi da ke ciki da gwaninta ta kaga ba zai ma ba wani ma abin zai jawo wani kokonto cewa Allah zai tashi mamata eh ba wani abin mamaki da zai buwaye Allah a ciki kafirai suke mamaki ba sa duba sauran abubuwan mamaki na ikon Allah wanda ya halicci sammai da kasai tafi da rana da wata da taurari wa'annan taurari da muke ganin su kamar wa'ansu gulob haka yan kanana Allah kaɗai san girman su amma Allah ya ajiye su a inda suke kuma akwai hikimomin da sirrukan da ke tattar da su duk yawan nan nasu to wanda ke da wannan iko kullun ya tsarar da tsirrai kuma ya matar da su ya tashe su yaushe mutum zai ta babancewa Allah zai tashi mamata wai kawai dan sun mutu sun rufe cikin ƙasa wannan kaga jahilci ne da rashin hattara amma mutum yana hattara da abin da yake gani ai ba wani ma ba abin da zai kawo shi wa huwa allazi madda al-arda Allah shine ya shimfida ƙasa ya faɗaɗa ta maddu shine faɗaɗa abu da tsawaita shi waje ala fiha rawasiya kuma sanya manya-manyan kasaitattun duwatsu jibalun rasiyat kenan duwatsu manya wa anharan kuma ya sanya koguna koguna da suke ratsawa dama zuwa hagu ko hagu zuwa dama bihar su ne tekuna bahar teku kenan amma nar shine kogi wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn wa tuwaja'ala fiha zawjayn ithnayn kuma Allah ya sanya nau'uka biyu a cikin ƙasa min kulle samara daga dukkan 'ya'yan itace yukshi laila nahar wato yana sanya dare ya rufe wuni mutane suna biki an suna wani taro duk abin duk daɗin wani ne da suke gudanar da shi ko ke gudana wato suke gudanar da wani abu a cikin lokacin dare ya shi kenan dole daren ya ƙwace kama ka daren ma duk da mutane suke shagali a ciki ba sa san gari ya waye to an gari ya zuwa zai waye haka tafiyarwar ubangiji ne na fi zalika la'ayati liqaumin yatafakkarun lalle cikin waɗannan abubuwa akwai abubuwan lura da hattara amma ga mutanen da suke tunani mutum zai ga cewa waɗannan abubuwan inda duk duniya za su koma gefe guda su ce ba sa san abin ya faru a gefe guda kuma ga mashiyar abin Allah ta faruwar abin to abin ne zai faru yanzu misali da duk duniya mutane za su haɗu hada aljanu ma da yadda za su haɗu su tattauna su ce su yanzu ba su yadda ba kuma ba sa san rana ta fito bayan awa goma sha biyu misali na dare a ƙara wani ba zai yiwu ba ko minti ɗaya ba za ta ƙara ba za ta fito ne kawai alar zagmi minhum dole su to kaga hukuncin Allah ne to kaga in haka ne kuwa komai ka gani yadda Allah shirya haka yake abin yake tafiya ba da za a iya canzawa to ya nuna cewa Allah shine mai komai kuma shi cancanta da bauta masa amma ta yaya bayan dan adam ya gane kuma ya san cewa shi ajizi ne bai isa komai ba bai iya komai ba bai da wani tasiri sai wanda Allah ta'ala ya bashi kawai amma kuma zai bijirewa Allah ya dinga taba ba Allah ya ce ayi nan ya ce a ba nan za a yi ba can za a yi Allah ce a yi hukunci kaza ya ce a'a ba haka ba ne ku duba yadda kafirai turawa misali suka kushe dokoki na shari'ar musulunci abubuwa da yawa don mai za a haramta riba yau tattalin arziki zai bunƙasa ne in babu riba ya ce kuma riba ita ce cike abin nan bunƙasa tattalin arziki a sai ta bunƙasa zalunci ko ba haka ba sai da a ce zalunci ba zai bunƙasa ba sai da riba ko ba haka amma ba kasuwanci ba kasuwanci na gaskiya mai albarka mai danko mai haifar da jin kai da sada zumunci da kaza shine kasuwanci na halal amma kasuwancin riba da rashawa da zalunci da itikari wannan sai dai ya saka wa mai shi makon son abin duniya da yawan son zalunci da kuma rashin a ci ba a ƙoshi ba a tara ya kasa isa ko ba haka bane to kaga ashe ƙarya suke yi Allah shine ubangijin gaskiya dan me za a ce kaza addini a cikin siyasa dan me za a ce addini ya shiga tattalin arziki dan me za a ce namiji ya jagoranci mace ta zama dole ƙarƙashin jagorancinsa don mai kaza su ta irin wa'annan manganu da yawa ko ba haka ba ne to wannan duka wato rashin hankali ne lafiyayyen hankali amma mai lafiyayyen hankali ya san cewa gudanar jinin sama a cikin jikinsa da izinin allah yake faruwa bugun zuciyarsa allah ne yake yarda ya in allah ya dakatar da shi kenan mutuwa ma za a yi ka gani to wanda ya san haka don me zai ja da Allah wanda ya san ruwan sama zai sauka ba sai da izinin Allah ranar ba za ta huto ta ratsa ba ta haska duniya sai da izinin Allah haka wata haka taurari da suke haskawa da Allah zai ɗauke hasken rana da wata da taurari na adam ko tafin hannunsa ba zai ba zai iza a kharaja ya dahu lam yakad yaraha ko kaɗan mutum zai gani ba to mutum ya san duk abubuwa amma dan kawai Allah ya bar abubuwan suna gudana dan jarabi bayi mutum ya bushi iska nema ta ishe shi sai ce Allah ma bai isa ba ko bai iya ba abin da suke faɗa kenan to in lokaci yayi da Allah ya dauke waɗannan abubuwan duka duk to dan adam zai gane cewa shi ba kowa bane Allah ya kiyaye mu wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa wata ayar wasu ayoyi masu tsawo da sutun nahal wanda sutun nahal kamar da muka sani lalle cikin surori qur'ani duka ba gefe amma sutun nahal tana cikin surorin da suke dauke da tauhidi da wa'azi mai yawa sosai sosai wanda ke gina tauhidi da ainihin natsar da zakata Allah ta'ala yace huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ko wanda ya sai sauko da shi daga sama ba Allah ba duk farin da za a yi lakun minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun eh kuna da abin sha daga wannan ruwan in ya sauka ne ya taru za ku sha ko in an ratsar da shi cikin ƙasa can wato inda zai tsira daga datti da dagwalo sai ajiye shi inda za ku tar da shi da rijiyoyi ko kuma a rijiyoyi na kusa ko na nesa ku samu abin sha wa minhu shajarun fihi tusimun kuma daga sababin sa ne kuke da bishiyoyi waɗanda kuke kiwata dabbobin ku da su ruwan ne ai albarkacin sa bishiyoyi ke tsira da sauran ciyayi da komai dabbobi su samu abinci yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal anaba wa min kulli samarat Allah yana tsaron muku da shuka shuka duka ta wani abu mai tsaba ita ake kira zara wani abu da ke ba da tsaba ko amfanin abinci kayan abinci shi ake kira zara wa zaituna da bishiyoyin zaitun wanda suke ba da mai wannan kila da dabinai wal anabi da inabai wa min kulli samarat kai ba ma waɗannan ba dukkan 'ya'yan itace ma da ka sani a duniya wanda ka daban da baka sani ba ai ruwan ne dai shi ruwa ɗaya ƙasa ɗaya Allah ke tsirar da su amma kuma ya nau'anta daɗinsu da amfaninsu da fa'idodin da ake samu tattare da su ruwan ne dai ina fi zalika la'ayatar liƙomi ya tafakkaru lalle cikin wannan akwai abin hattara akwai abin isna amma ga mutane da suke tunani masu lafiyayyen hankali waɗanda ba su hankali ya ishe su kawai su shuka ya tsiro ya yi kyau su samu abinci su samu kuɗi shikenan ba tuna wato ni'imar wanda ya ni'imtar ko kaɗai ta kasa ko kuma saurara menene abinda za a yi domin abi umarninsa ya zama an nuna godiya ya zama an shukuru amin karanta dogon bayani akan a shukuru ko gode wa Allah aikace mafi yawan mu bayan Allah bayi da yawa muna cin arzikin Allah ne amma kuma muna sabawa Allah ko ba haka ba na akulu min rizqillah wa nasta'inu bi dhalika ala ma'asiyatillah nas'alullah al'afwa wal afiya a ce arzikin Allah a more a samu karfi da kuzari sannan kuma aje ai ta sabawa Allah haka dan adam ya saba yi illa ma rahim rabbi shi yasa ce wa qalilun min ibadiy shakur ka duba irin yanda ake kiwata dabbobi mutum ya kiwata sa ko saniya guda ɗaya je da sai da ita naira miliyan guda ko fiye da haka haifa masa ita aka yi tana bi tana cin ciyayin ƙasa ko tana shan ruwan Allah haka amma ya kora ya je ya sayar da ita amma ba zai iya bin umarnin Allah ya sada zumunci ba ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa ba in ba a ci sa'a ba ya iya ba da sada zumunci na dubu goma ko ashirin ga ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa ba wanda farilla ne ya in akwai buƙatar haka don kyautatawa ko kuma don ma maganta wata larura amma zai iya zuwa ya saba wa Allah da kuɗin dukan sama biki ne za a yi sa a kashe kuɗin gaba ɗaya don neman alfahari a kira maroƙa a yi waye a yi saɓi Allah ko kuma a saka kuɗaɗen ma a cikin aljihu a shiga cikin duniya a je a nemi matan ba za a yi abubuwa iri-iri ko kuma dai a riƙe a tara ko zaka ba za a bayar ba a yi ta gasa kaga duk mai irin wannan to shine ya koma wancan mutum da muke magana shi kawai tarkacen duniya kawai iya su yake gani ba wani abu da ke gani kuma baitin wannan saboda haka baya tunanin lahira to akwai ranar da za a karbe duk wannan a karbe ma rayuwar sai waye gari duk abin da ke gadara da shi abin hannun nasa kuɗi ne amfanin gona ne dabbobi ne tarkace kome ne ya riga ya mallaka yana ganin yau shanunsa kaza kenan yana mallakar gonaki kaza duk shekara yana samun buhu kaza ko tan kaza ya mallaki gidaje kaza yana da miliyoyi kaza da zarar an cire shi daga duniyar shi kenan ya koma nukratu sifir to da ma iyanan za a tsaya to da da sauki duk da wahalar abin da tsananinsa to amma hisabi da zai biyo baya akan wannan gafala ita ce babbar musiba Allah ka kiyaye mu to saboda haka akwai aya da ke nuna Allah makaɗaici ne ko mai baiwa ne a cikin wannan abubuwa ta yadda mutum lalle in ya lura da haka to zai cire zakka haƙin Allah a amfanin gona a yayin itace a dukiyar da Allah ya bashi zai kuma ƙarfafa wato in ya samu ƙarfin jiki daga abin da ya samu ya ci ya sha kuma ya mallaka ya ji ƙarfin jiki to zai bautar da jikinsa ga Allah zai bautar da tunaninsa ga Allah ba zai bijire wa Allah ba mai tunani mai kyau gan amma ɗan kaɗan ne mafi yawa in an samu ƙarfi da kuzari sai a ci to yanzu ka mallaki ƙarfi ka wadata ka wadata ka samu ƙarfi abin nan sukuni sannan ka zauna haka kai shiru kaman kowa sai ya ci ai ya kamata ka motsa ya kamata kai kaza shikenan Allah ka kiyaye mu wasakhara lakum al-laila wan-nahara wa shamsa wal qamar kuma ya hore muku dare da rana dare lokaci ne na natsawa da hutawa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha da rana kuma aje ai ta hidimun masu sana'ar je su tayi masu kasuwanci su je su yi manoma makiyaya ma'aikatan gwamnati matafiya kowa yinin shine lokaci ainihin na walwalar wa'annan abubuwan dare kuma lokaci ne na hutawa galiban sannan hore rana da wata suna haskawa mutane wani nujumu musakharatun bi amri taurari su ma an hore su da umarnin Allah suna da abubuwan da suke yi na aikace-aikace samun mutane sun sani ko ba sani ba haske gurin wannan da kake muke gani in babu rana babu wata babban al'amari ne wanda inda babu shi ba yadda za a yi ka iya tafiya nan da ta in babu fitila ko ba haka bane inda za a ce babu farin wata rana ta faɗi kuma wannan taurarin duk babu su gaba ɗaya a ce babu su to duhun da za a yi ko tafin kaka ba za ka iya gani ba to Allah ya hori wa'annan da umarninsa ina fi zalika la ayati liqaumin yaqilun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali wa'anda suke hankalta ma'ana suke aiki da hankali suke da daidaitaccen hankali wanda maye na kayan maye na zahiri bai gurɓata musu tunani ba kaman shan giya ƙwaya amfani da abubuwa irin kokain da abubuwa waɗanda masu baɗada suke amfani da su ba sa wannan bali su ba tunaninsu ko kuma a maye na son duniya ko mun san cewa son duniya wato in ya kankama to yana sa mutum hankalinsa ya goce fiye da ma anin giya da sauran kayan maye na zahiri saboda shi wancan shan kayan maye na zahiri sannan mutum ya sha shi zuwa wani lokaci zai farfado amma wanda ya sha mayen duniya sosai in ya yi tatil to shi kenan ya yi maye kenan illa ma sha Allah ba haka ba ne yanzu wani mutane da mutane da ake zargi suna ɗiban miliyoyi barkatai ko biliyoyi to mai ɗan adam zai yi da wani wani kudin da ake zargi cewa wani ya yi wawura ya yi kaza ko ce masa aka yi zauna sai ka kashe su sai ba za su yi wofi don aiki ne a tattar da shi a ce masa sai ka zauna ka gina gidaje kudin ya kare kana kula da wannan aikin aiki ya jika masa to me zai da wannan kudin ballata na ci da sha da bukatu to kaga duk wannan suka ce ai hauka ce ta taba shi wannan wato rashin tausayi a lokacin da ke ganin wasu suna mutuwa da jinya ko suna kusan suna jikata da yunwa da jahilci da rashin da fatara da abubuwa amma ba ruwansa hankalinsa a bace yake ya riga ya yi maye kamar da wanda shagiya ya maye bai tunani to kaga wannan babu hankali saboda haka kaumun ya mutane masu hankali waɗanda hankalinsu lafiyayye ne son duniya da shagaltuwa da ita ko kuma ta'amuli da abubuwa na fajirci na kayan mai duk bai bata musu hankali da tunani ba to su suke suna gane irin wannan ayoyi amma waɗanda duk suka zama sun dilmaya da irin wannan abubuwa na kazanta su kawai yadda ka san dabbobi in dabba za ta tsaga kanta sama ko ta duba abubuwa da suke a ƙasa ta gano wani abu shi ma ya duba wannan babu wansu da wannan yasa ba sa zuwa guraren wa'azi ba sa so karatu abin da ya dame su wayonsu kawai na yadda za su samu abubuwan sha'awa na biyan bukatar gangar jiki da ayin biyan bukatar san zuciya na rashin gaskiya kawai shi suka saka a gaba to kaga wani akwai hadari ba karami ba Allah ka kiyaye mu wa ma zara alakum fil ardi muktalifan alwanu haka ma abinda Allah ya halitta muku shi cikin duniya ardis duniya ake nufi muktalifan alwanu kuma nau'i daban-daban tsirrai kayan abinci tsirrai da abubuwa daban-daban da dabbobi misali wasu kaga kiwon misali shanu suke wasu kananan dabbobi wasu kaji wasu kifi wasu abubuwa iri-iri ga sanan duk halittar Allah ne da Allah halitta wasu kuma ma'adinai ne ake abin nan tono a ƙarƙashin ƙasa wasu kuma noman ne na abubuwa iri-iri na kayan tsaba na abinci ko kuma kayan marmari ko kuma abin da da yake kawo kuɗi iri-iri ba wanda zai ce maka ga yawansu ina fi zalika la'ayatu liqam yatafakkarun lalle cikin wannan akwai abin izina abin hattara amma ga mutane suke fadaka duka dai abin yana komawa lafiyayyen hankali da tunani وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لهما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون kuma shine wanda ya hore muku teku babbar ni'ima ma kenan teku wannan kasaitattun wato tekuna na duniya waɗanda manyan jirage suke ratsawa dubban milaminai suna yawo da sirrin tattalin arziki na duniya musamman ta yau daga tufafi daga abinci daga magunguna daga duk abubuwa ababen hawa kayan da duk abin da kaga duniya tana wadatuwa da shi daga wannan abubuwan da ta akulu min hulaman tsariyan ya hore muku kogi manyan koguna ko tekuna domin ku ci nama na ni'imci a ciki shine kifi sannan ku fitar da kayan ado da za ku saka shi ne irin su lu'ulu'u irin su murjani da sauran abubuwa watarar fulka mawaƙi rafi kuma za ga jirage suna keta ruwa a ciki yadda jirage suke kai kawo a cikin tekuna da manyan koguna ai babbar aya ce ko ba haka ba kai ba za ka iya saka misali takalma ka taka a bisa ruwa ba ko da ma ɗan ƙaramin bingi ne ko injari ne wanda la'alla wani doki ma tsabure shi zai iya tsallakawa ba za ka iya ba dole sai kana da wani komi ko wata gada amma jirgi wanda ke ɗauke da dubbai da yawa na tan ɗin abubuwa masu nauyi da jama'a da komai gari guda kasuwa guda duka suna tafiya tafiya kwanaki ciki mutane suna harkokinsu kamar a tudu suke saƙon Allah da kafirci ma duk suna yi in kafiran ne suke ciki duk ba abin da ba sa yi a je a zo don me waje tafta gomi fadli kuma domin ku nemi falalar Allah arzikinsa da harkokin kasuwanci wala Allah kun tashkuruna kuma don ku yi godiya amma qalilun min ibadiy shakuru to amma Allah saboda istidraji da tala da yawa ɗan adam da gwaji sai bar duk abubuwa suke ta gudana tun farkon duniya har ƙarshen ta haɗuran da ake yin su ma a tudu na motoci sun fi yawa akan wanda ake yin su a cikin ruwa ko ba haka ba ko sararin samaniya kafin jirgi ɗaya ya faɗo an yi mota dubu da ta kwantsane ko ba haka ba ne to kaga duka nimomi ne waɗanda ran da Allah ya saka bayansa a gaba cewa na muku waɗannan ni'imomin na hore muku kaza da kaza da kaza kuma na muku kashe ni cewa ba a banza ba na muku waɗannan don nuna muku matsayina ne ku gane girmana kuma ku yi biyayya gare ni amma ba ku yi ba me dalili me hujja dan adam bai da hujja ko ba haka bane to Allah ka sa mu cikin bayinka masu kyawun tunani wa qala ta'ala ko bari mu karanta wannan ayat Allah ta'ala kuma ya faɗa yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وما أرسلنا من قبلك وما أيكوبا غبانك إلا رجالا وتوفاتي مزاجي وتومتاني su mashirikai da yawa sukan cewa ah tuwai misali me yasa ba mala'ika aka aiko ba laula unzila ilayhi malak me yasa ba a sauko masa malaika ba eh walaula walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun amma inda malaikan ma za a kawo to sai dai ya rikida ya zama mutum ko kuma da rikicin dai kuma sai sake tasowa dan ba za su ganin malaika a yanda yake ba kuma yadda aka ce musu wannan dauki gani fa ba mutum bane malaika su ce ƙarya ake mutum ne ka gani to saboda haka mutane ne dai aka aiko don dan adam ba zai iya ganin mala'ika a yanda yake ba kuma in mutum ya ga mala'ika yanda yake to la bushra yawma izil lil mujrimin yawma illa rijalan fate mutane nuhi ilai mazaje kuma kenan wannan ya nuna babu mata ba annabi mace yawa ibn hasan al-littafin sa al-fisal fil mali wan nahar yayi kuskure da yake cewa maryam wato ko waɗansu daga cikin mata wanda suke siddiƙai ne wai annabawa ne saboda kawai wa auhana ila ummi Musa da makamantan wannan wannan kuskure ne aka ce ai wahayi Allah ta'ala ya ambata ma wa auharabuka ila nahl ka gani to ko dan zuma ma an ce ana mata wahayi ai ilhama ake nufi anan ba wahayi irin na sako yadda za a isar ma wa'insu ba to ba mu aiko ba gabaninka face maza waɗanda muke musu waɗanda muke musu wahayi fasalu ahlal dhikri ku tambayi ma'abuta sani in kuntum la ta'lamun in ku kasance ba ku sani ba ku tambayi waɗanda suka sani in ba ku sani ba wato su larabawa yan gargajiya jahilai da ba su san komai sai wata gunki sun dade su da ilimi da shari'a in ba su san cewa Allah ya aiko annabawa mazaje daga mutane ba to su tambayi alil kitabi in za su faɗi gaskiya sun san cewa annabawa su annabi musa annabi isa annabi shu'aib annabawan duk da aka yi mutane ne kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yayi bakon abu qul ma kuntu bid min ar-rusuli ni ba ni ne farko cikin manzanni ba an aiko manzanni da yawa iri na gabani na ay bil bayyinati wa zubur yawa wato mun aiko su ne kuma da hujjoji ayoyi mu'jizozi wa zubur da kuma littattafai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani kuma yana da mu'jizozi da aka da ya nuna mutane cewa Allah ya karfafe shi da su ya zama daban da sauran mutane ko da ke an ce da shi kul inna ma ana bashirun misluku da su ta maryam da su ta fusila wannan ta zo ko yawa kafi kafi ne yawa to an faɗa masa ya gaya mutane cewa shi mutum ne amma ba wai kamar gama garin mutane ba wato ta wajen wahayi shi mutum ne a halitta da ɗabi'u na ɗan adam amma ana yi masa wahayi yawwa to saboda haka ku tambaya in ba ku sani ba ahlul kitabi sun sani sun san cewa Allah ya aiko mutane daga cikin yan adam kuma ya aiko su da hujjoji da littattafai wa anzalna ilayka dhikra kuma sauka maka da alqur'ani zikr anan qur'ani ake nufi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wannan cewa litu bayyana da nasi ma nuzila ilaihim don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wato shine wato dalilin hujjiyati sunna ta lillah kawai ku yi sallah ku tsaye da sallah ku ba da zakka to amma bayanin menene sallar ya ake yin ta mai sharuɗan ta mai tana ka duba hukunce hukunce masu yawa na sallah ai kaga duka sunna ce ta zo da akasarin waɗannan hukunce hukuncen Qur'ani ya zo da su bayani a dunkule hakanan wato zakkar ita ma in ka ce da nassin Qur'ani kaɗai za ka dogara ba za ka iya sanin menene haƙiƙana ba sai da mutum ya shirme hakanan hajji hakanan duk abin da ka sani to wanda ya ce a'a ita sunna ba hujja ba ce Qur'ani zai wadatar da shi kamar yadda waɗansu ɓatattu masu cewa kansu wai Qur'aniyun suka yi wa'annan wato abinda ya fi dacewa da su a kira su jahalaniyun amma ba ƙur'ani ba don ƙur'ani ne ya ce mazala ya bayani ko ba haka ba shi ne mai bayani malamai irin su al'imamul bai haƙi sun rubuta tafai kamar su yudi hujjiyatu sunna wato wanda suka kawo ƙarƙashin wannan ayar hadisai da yawa da manganun magabata da yawa shi yafi yana cikin manyan malamai magabata da ya kokawa sosai wajen tabbatar da wannan da a lokacin lokacinsa ne waɗannan masu cewa ƙur'ani kawai suka fara bayan yan ƙur'ani tun zamanin sha'ayyamta sosai da sunna kuma wannan haka yake ba ne wanda yake ba in ba jahilci ba da rinjayen shaɗan ta yamma mutum zai ita ba ba akan wannan shi yasa jumhurin musulmai ko ka ce musulman gaskiya musulmai suka fahimci musulunci suke ɗabbaka shi yadda yake ba wanda ya taba ba akan wannan cewa manzo Allah shi zai fassara kuma shi fassara alqur'ani wala allahum yatafakkaru kuma domin su yi tunani wato masaukan maka da alqur'ani da abin da ya kunsa don kai musu bayani na abubuwan da suke buƙatar a yi musu bayani sannan kuma su yi tunani mai kyau dangane da ayoyi da hukunce-hukuncen da ke ciki shi alqur'ani mai girma da ayoyin tauhidi da ayoyin da suka yi magana akan rahmar Allah ko azabarsa da fushinsa da ayoyi na labari na kisoshi da ainihin wato suka gushe da labaran da abin da zai zo misali ƙarshen duniya ko alkiyama da abubuwan da suke cikin aljanna da wuta da kuma hukunce-hukunce misali da aka shar'anta na ibada da hukunce-hukunce na mu'amala da dokoki kai duk abin da Allah ta'ala shar'anta mai hankali sai ya gano cewa lalle wannan hukuncin ba na dan adam bane na Allah ne kuma sai ya kara masa ne wato imani da da tauhidi to amma waye ne zai gane haka shi yasa a suratul qamar Allah ta'ala yana nata wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir lalle mun sauƙaƙa alqur'ani don a kiyaye a haddace ko akwai wanda zai tunani mai kyau domin ya gane hikima da wato sirrin da ke ciki kitaban anzalnahu ilayka mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab littafi ne mai yawan alkhairi mai yawan albarka wanda muka saukar da shi domin su yi izina su yi tuntuntuni su yi amfani da hankula su yi tunani kuma wato wal yatazakkara ulul albab kuma su hankula lafiyayye su azantu to kowane abu da yawa ina karanta fiqh fiqh wannan da kake gani sai hankali na ya bani cewa babu shakka banda Allah subhanahu wataala wanda shi ya sanar da manzansa ainihin wannan hukunce hukunce babu wanda zai tsara wannan hukunci yadda aka tsara tsarki zuwa sallah aka tsara ainihin zakka azumi aka zo harkar misali aure gado ciniki abubuwa duk abin da ka duba sai ka gan shi tsarinsa shi ne mafi kyau ko ba haka bane in ka koma ka ɗan san wani abu da ka samu ka karanta ko ka samu labari daga dokokin 'yan adam na datan ko na yanzu sai ka gaba ɗaya ba su wani sahihanci cike suke da sakarci shi yasa kullun su yi wannan su sake kullun suna buƙatar wanda kuma aka sake din man ka ganshi ka duba da idan basira sai ga cewa yana buƙatar a sake shi a baje shi ma gabaki ɗaya to kaga hukuncin Allah shine daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana imani da sabati kuma ya bamu lafiyayyen hankula da tunani waɗanda zai samu gane daga ina muka zo ma'ana kuma zaman mai muke anan kuma ina muke fuskanta ya zama mun bambanta da mutanen da suke ganin kawai sasakai suke ba sa tunanin daga ina suke zaman mai suke a yanzu kuma ina za su dosa waɗanda suke ta'amuli da harkokin duniya don harkokin duniya ba don a gina duniya don lahira ba muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu sauran amin sai mu bari wani darasi insha Allah sai mu dora tare da kuma sauran bayanai da suka zo a cikin hadisai Allah ya mana afuwa Allah ya datar da mu